ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kun bani takardar nan kuwa? wai ita ce wannan yau goma ne ga wata? ta goma ga watan a rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da 27 ga watan goma a Gregorian kalanda 2020 wannan shine kasar ɗinmu na 25 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fikihi sunnati wal kitabil aziz na Dr. al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan mun fara babi dangane da abin da ya shafi wanka kuma mun faɗi mujibatuhu abubuwan da ke wajabtar da wanka sannan kuma muka zo muka fara bayani akan sifatuhu almustahabba wato siffar da aka fi so a yi wanka da ita har mun zo inda malam yake bayani akan cewa idan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya yi wankan janaba ko kuma ya yi wanka na tsarki to lallai idan ya fito zai yi sallah baya sake alwala kuma ya kawo bayanin cewa ko da kuwa a ce wankan a cikinsa bai yi alwala ba na fata an fahimta iya wannan wanka na tsarki ya ɗauke abubuwa guda biyu ya ɗauke tsarkin ma'ana ya ɗauke najasar da take tattare da shi sannan kuma ya mayar da shi mutawaddi'un ya zama kamar yayi alwalar a bisa wannan wanka da yayi na tsarki mun kawo bayanai da dalilai da suke ƙara tabbatar da haka mai son ƙarin bayani sai nemi kaset na 24 insha Allahu ta'ala to shine zamu shiga fa'idatun malam yace ga wata fa'ida ga wata ƙarin bayani ga wata bulgatu majlisin wato wani ainihin wato mazar kwailar majalisi ya ce la ya jibu alal mar'ati na ƙadu sha'ari hafil gusli min aljana ba bai zama wajibi ba bai zama dole ba ba a kallafa wa mace ba idan ta zo za ta yi wankan janaba cewa sai ta warware mai kitsonta an gane ko wa yalzamu ha zalika fil gusli min alhaidi amma hakan ya kama ta dole idan ta zo wankan jinin biki abin nan wankan jinin al'ada sorry an nan koma baya ko to ba damuwa ƙarin bayani ne eh mu ci gaba kawai wannan ya luzumce ta idan ta zo wankan jinin menene jinin haila an ummu salamata radiyallahu anha qalat qultu ya rasulallahi inni imra'atun ashaddu dhafra ra'asi أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تخفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين كو صحابيا أم سلمة ليه جماعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالت تتي قلت يا رسول الله نينا تنبي منزن الله نتي يا منزن الله إني امرأة أشد ظفر رأسي ni mace ne wadda take yawan ɗaura gashinta take yawan yin kitso ba na zama haka gashi na buzuzu nakan yawan kitse shi afa an qudhu li ghusl janaba yanzu kullun idan nazo wankan janaba sai na warware shi sannan nayi wankan janaba qala la annabi yace a'a ba lalle bane ba dole bane ba a saka ki dole in kin zo wankan janaba sai kin warware kitson ki ba innama yakfiki an tuhthi ala ra'siki thalatha hafayatin abin da ya isar miki dangane da warware kitso shine ki kwarfi ruwa kwarfa uku ki zuba a kayin ki bubbuga shi ya ratsa cikin wannan gashi din an gane magana da kyau ko thumma tafidina alayki alma sannan sai ki ainihin wato kuza ruwa a sauran sassan jikinki fatatahurina sai ya zamanto kin tsarkaka daga ainihin wato wannan wannan hadisi karanta littafin irwa'ul ghalil fi takhrij ahadith manaris sabil sannan imam muslim ya kawo wani bangare na hadisin sannan har ilau al-imamu abu dauda ya kawo imamun nasa'i ma ya kawo imamun tirmidhi ya kawo hadisin sannan al-imamu ibnu maja a cikin sunan ibnu maja ya kara fitar da wannan hadisi don haka dai wannan hadisi yana nuna mana wato ba wajibi bane mace sai ta warware kitsanta a ina a wankan janaba abin nan a wankan janaba sai a wankan jinin al'ada ko na biki wannan shine malamai da hadisai suka tabbatar da cewa mace za ta warware amma a wankan janaba kawai ta ɗebi ruwa ta zuba a kayin ta sabbatar ya ratsa ciki ko da bai game kan gaba ɗaya ba matukar ta yi wannan siffar da aka faɗa a hadisin to shikenan wankan ta yayi insha Allahu ta'ala wasu ma malamai suna ganin kamar shafar kai za ta yi daidai da mai shafar kai a lokacin da ya zo alwala akwai malaman da suke ganin haka an gane ko shine salasa hasayat shafa kamar guda uku ko wani makamancin haka wa an aisha ta radiyallahu anha anna asma'a sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama an ghusl al-mahid fa qalat ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahharu فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها قالت أسماء كيف تطهر بها آه فقال سبحان الله تطهرين بها قالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء ماء ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء حديثي دغنا عائشة الله يحدى بدنا عائشة جنة الفردوس على رغم عنف الروافد take cewa an asma asma'u sa'alatin nabiyya ta tambaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an ghusilil mahir dangane da wankan jinin al'ada wankan jinin al'ada faƙala sai manzan allah ya ce ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha ɗayar ku ta ɗebi ruwanta da kuma magariyanta da wannan ne wasu malamai suka ce babu laifi a yi wankan jinin al'ada da wani abu na kemikal wanda zai cire kazanta kamar misali sabulu domin matsayin asidir wato magariya matsayi ne na abin da ke gusar da najasa da datti ya kuma kawar da karni da gafi shi yasa da aka zo magana dangane da wankan gawa annabi yake cewa ummu atiya domin ummu atiya take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo gurin da kala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa nahnu nagsilu ibnatahu zainaba annabi ya shigo gurin mu a lokacin muna yi wa yarsa zainab matar usmanu dan affan na fata an fahimta wankan gawa faƙala igifilna ha salasan au hamsan au saba'an au aksara min zalika in ra'aitun na zalika sai manzan Allah ya ce musu ku wanke ta sau uku ko sau biyar ko sau bakwai ko sama da haka in kun ga buƙatar ƙari akan haka na fata fahimta in ra'aitun da zalika sai ce waja'alna fil akhirati kafuran wanka na ƙarshe dai ku sanya turaren kafur a ciki aw shay'an min kafurin ko kuma wani abun da ke tsayawa a madadin turaren kafur ai an san kafur ai ko to annabi ya ce ruwan ƙarshe da za a yi wa zainab wanka da shi a sa kafur a ciki ko kuma wani abu da ke tsayawa a madadinsa ina ma'anan wani abu da ke tsayawa a madadinsa shine turare kenan jama'a to shine asalin dalilin da yasa kaga idan an zo wankan gawa akan sa turare a ruwan karshe saboda annabi ne ya gaya wa ma abin nan su ummu atiya uwar kyauta ka san bahaushe yana da suna kyauta ko sai ka jayin kira mata a ce kyauta to su ma laraba suna da shi ne ummu atiya uwar kyauta ina fata an fahimta sai ce to ku wanke ta sau biyar ko sau uku ko kuma sau bakwai in kun ga buƙatar ƙari akan haka ma ku ƙara akan haka ko sau tara ko sau sha ɗaya ko sau sha uku amma dai na ƙarshe a sanya menene a sanya kafo waja'alna fil akhirati kafuran aw shay'an min kafurin sai ce waja'alna fil ma'a fil ma'i as-sidr ku sanya magariya a cikin ruwan idan kun zo mata wanka shine matsayin matsayin sabulu kenan to shine yanzu da ke dan yanzu sabulun har na magariyar ma akwai har na magariyar sabulun na magariyar mai kumfa kamar yadda sabulun joy yake kumfa ko lux yake kumfa na fata an fahimta haka hima ake yin sa yanzu na magariyar to sai malamai suka ce tunda annabi ya ce a sa magariya ko madadinta to shikenan ana iya amfani da sabulu a wajen wankan gawa a madadin menene magariya da annabi ya ce a sa kafur a cikin ruwan wankan gawa ko to sai zamanto annabi ya ba da dama cewa ko kuma abin da ba kafur ba amma yana iya tsayawa a matsayin kafur shine turare kenan to shikenan sai ake sa turare a matsayin kafur to haka a nan ma manzon Allah da ya ce a sa magariya a wankan menene eh wankan jinin al'ada to shi kenan yanzu idan an sa wani abu a madadinsa ba a yi laifi ba to sai dai akwai ɗan bambanci tsakanin yin amfani da sabulu ko kuma sidir a lokacin wankan gawa da kuma yin amfani da sabulu ko sidir a lokacin wankan jinin al'ada shi wankan gawa idan an zo za a saɓe gawar ne gaba ɗaya da sabulu a saba mata sabulu yadda kake wanka idan zaka tafi ofis ina fata an fahimta sannan a sa ruwa a ɗaure to amma shi wankan jinin al'ada in an zo daga yankin cibiya zuwa ina zuwa gwiwa inda najasar wannan jini take iya tabawa nan ne ake iya goga sabulu a hannu haka a saba a saba a goga a goga a tabbatar da cewa ƙanhin sabulun ya gusar da karnin jinin wannan al'ada ɗin sannan a ɗaure sannan kuma sai a ɗora a gaba a cikin wankan jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko wannan karatun mata ku kasa kunne da kyau Allah ya sa da yana zuwa muku dan naji lasifika mu yau ma kamar tana da matsala Allah ya sa yana zuwa muku yauwa so saboda haka za ta yi amfani da shi kamar yadda za mu zo mu karanta a cikin hadisin amma dai abin da ake magana shine za ta yi amfani da wannan sabulun lokacin da ta zo ta yi tsarki to iya tsarkin da ruwa zalla bai wadatar ba bayan ta zuba ruwan ta tsarkake daga gwiwarta zuwa cinyarta zuwa cibiyarta to za ta sa hannunta na hagu ta sabo sabulu ta gogo shi ta gogo shi sai ta goga tsakanin cinyoyinta da ainihin wato cibiyarta zuwa bayanta duka ta saba sannan ta ɗebi ruwa ta ɗaure sannan kuma sai ta ɗora a abin da za mu zo mu ambata a gaba jama'a kun fahimci magana to wannan shine inda ake amfani da shi sabulu ɗin wajen wankan jinin al'ada wallahu ta'ala a'lam to shine sai ke cewa ta akhudhu ihda kunna ma'aha wa sidrataha ɗayar ku ta ɗebi ruwanta da magariyarta fata tahharu sai ta je ta yi tsarki shine ta sa ruwan da magariyar ko kuma ka ce ta sa ruwan da sabulun ta wanke inda ya kamata a tsarkake kamar yadda ake yin tsarki na janaba fatuhu sinu tuhura annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ta kyautata wannan tsarkin nata ma'ana ta tsaya ta wanke wannan guri da wannan jini ta sa hannu sosai idan akwai wani jini da ya makale a cikin gabanta ta kwakulo shi ta tabbatar da cewa ta tsabtace gabanta sosai saboda jinin al'ada Allah ya kira shi kazanta ya ku bayan Allah saboda haka barinsa na farko dai akwai cutuwa dangane da ita mace barin jinin al'ada ya kwanta a cikin gabanta yana iya cutar da ita yana daga cikin abin da yake jawo musu yawan cututtuka irin na mata na biyu kuma ƙazanta ne ta najasa Allah ya hana mace ta bar jinin al'ada ya zamto yana jikinta haka kuma ya zamanto a cikin gabanta don haka ta tabbatar da cewa ta tsarkake hita wanke hitas ya sa manzan Allah ya ce fa tuhsinu tuhura ta kyautata tsarkin nan sosai ta wanke yadda ya kamata thumma tasubbu ala ra'siha sannan sai ta ɗebi ruwa sai ta kuza a kayinta fatadluquhu dalkan shadidan manzon Allah ya ce ta cuccuɗa kayin ta cuccuɗawa mai tsanani ma'ana ba irin wankan janaba yadda za ta kuza kawai idan kan ya taɓa ruwa ko jikin ya taɓa ruwa shikenan an gama ba a'a shi na jinin al'ada annabi sai ya ambata sai an yi menene an cuɗa shi a cuɗa kayin wannan ne ma dalilin da ya sa malamai suka ce dole he ta tsefe kayin domin idan ba ta tsefe ba cuɗawar ba zai yiwu ba duk yanda ta kai ga goga hannunta a kayin bai taɓa kan fatar kayin ba haka ne ko ba haka ba amma idan ta tsefe kayin ya zamanto gashin duka a fige ya tashi to nan tana da damar ta sa hannu ko ta ina ta tutturmutsa yadda zai zamanto gashin kanta ya wanku kuma can kasan kayinta inda fatar kayinta take ruwa ya taba gurin kuma ta tuda shi to shine yake cewa fatadluquhu dalkan shadidan sai ta tuttuda hi tudawa mai tsanani hatta tabluga shu'una ra'siha har sai ta kai ruwa da tudawar can karkashin kasan kayinta jama'a kun fahimci magana ruwa sai ya taba tudawar ma sai ta taba karkashin kasan kayi wallahi ku je ku karanta matan ku saboda wallahi wannan wanka na janaba da wankan jinin al'ada rahin ingantuwar safa to rahin ingantuwar ibadoji ne gaba daya idan ba a yi wankan nan ya dace yadda aka yi shi ko yadda hadisin nan yake karantar da ba wallahi in an yi sallah Allah ba zai karba ba jama'a kun fahimci maganar da kyau ko in an yi sallah Allah ba zai karba ba wannan ita ce gaskiyar magana domin wannan wankan shine tsarkakuwar jiki ta yadda ibada za ta samu shiga to idan ya zamanto ba a tsaya aka kula aka yi shi yadda ya kamata dinnan kamar yadda annabi ya ambata mana ba to gaskiyar magana duk ibada da za ta biyo baya to sunanta gini akan ruwa ko zane akan ruwa kun san ko zane akan ruwa baya zama ko to yadda ba zai zauna ba haka ibadar ba za ta samu shiga gurin Allah labudda sai an gyara sai an kula da wannan thumma tasubbu alaiha alma'a sa'annan sai ta kuza ruwa a kayinta thumma ta'khudhu firsatan mumassaka sannan sai ta samu auduga mai turaren almiski a jikinta jama'a kun fahimci magana ita ce firsa mumassaka ay allazi ju'ila fiha almisku auduga ko kyalle ko hankacin din da aka sa masa turaren miski wannan gabar jama'a mutane suna wasa da ita wallahi bari ku ji na farko dai turaren almiski magani ne turaren almiski musamman aka samu na asalin yana nan suna sai da hi a saudiya suna kiransa ma misko tahara sunansa ma kenan turaren almiski na tsarki na wankan al'ada wato wani irin turare ne wanda tun zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ake yinsa akwai wanda yake da launi idan an saka shi akwai kuma wanda ƙanshi ne kawai yake tashi idan yanzu haka ka siyo asalin na asalin ɗin wallahi ba wai maganar matarka ta amfani da shi ba in har ta amfani da shi na rana ɗaya to gidanka gaba ɗaya sai ya yi sati duk inda aka sa hanci wallahi kan shi yake duk inda aka sa hanci kan shi yake sai dai baka samu asalin almiski din ba misku tahara suke kiran shi yana nan kwalbarsa tana nan wata kwalba mai kamar tasa hakan nan da babban murfi a kayanta haka za ka ga masu tallan turare suna suna abun nan an like shi an an an abuna ɗinsa da leda za ga suna sai da shi a shaguna na Saudiya amma akan sayo yanzu a shigo da sunan sai dai mutanen mu da ke san kai makura wajen ha'inci sukan buɗe shi su ƙara masa wani abu kuma su sake silin ɗinsa da leda ka je ka saye shi a matsayin original alhalin ba original ɗin bane to shi yasa wanda Allah ya sa ya samu zamar zuwa umra ko aikin hajji sai ya taho kwalba uku kwalba hudu sai taho wa da iyalansa wanda kuma bai samu zuwa ba ya ba da sallahu a taho masa da shi amma yana da tsada domin kowace kwalba ɗaya kai kusan dubu talatin kudin najeriya na fata an fahimta eh to kaga yanzu ana neman masara kwano uku eh an ce ka sayo turaren dubu talatin ai kaga akwai matsala amma wallahi in ka fara sayansa wallahi ko da ko he kayi kayi saye shi ka zo ka kawo matanka saboda in matarka ta yi amfani da shi duk inda ta taba duk abin da ta kai hannu gurin kawai kanki zai koma yi eh gaskiya ne kwamanda ya ce in dai har ka biya wa kanka kaje umara ko aikin hajji ai ba za ka ji nauyin saya ba tunda misali akwai dan canji a hannunka to haka daga nan din kana iya bada sallahu a sayo maka shi kuma wani daɗin sa shine idan ka sayi kwalba ɗaya wallahi in dai ta iya amfani da shi zai iya yin wata hudu ko wata biyar bai kare ba zai iya wata hudu ko wata biyar bai ka saboda ɗan kaɗan za a ɗiga shi malam amma idan gidan ya kaure da ganshi sai ka rasa ya za ka yi ƙanshi kuma ƙanshin ba mai cutarwa mai hawa kai wanda zai sa ka ciwon kai da mura ba wani irin turare ne wanda tun da albarkarsa ta taho daga manzan Allah annabi yana ambatarsa yawanci a cikin hadisi sai ya zamanto baya cutar da mutane wallahi magani ne sannan kuma yana kawar da duk wata ƙazanta da ƙarni da hamami da gafi na cikin gida ko cikin ɗaki ko kuma jikin mata yana magance wannan abin gaba ɗaya to asali yadda ya kamata ta yi amfani da shi a yadda hadisin ya zo za ta ɗan dangwale hide ta shashafa a kan hankacin ko a kan audugar da za ta yi amfani da ita sai ta bi duk inda ta san jinin ya taɓa sai ta goggoga ta goggoga ta goggoga wannan sai bayan ta gama wankan zan zo zan yi bayanin wankan a jere a jere daga kaza sai kaza daga kaza amma ina so mu karasa wannan bayanan ne so in ta goggoga ta goggoga to wannan shine abu na ƙarfi da za ta yi to in ta fito to shikenan tsarki ya gama tabbata sannan kuma matarka za ta koma tana kamshi sannan kuma duk wasu tututtuka na mata syphilis wani wane ne yoyin fitsari wani infection wani wane ne wani wane ne duka yana maganinsa da izinin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka amfani da shi bayan kasancewar an yi amfani da shi a sunnance kuma a harkar lafiya yana maganin matsaloli da yawa jama'a kun fahimci magana da haka yake cewa sannan tauriki kyallanta ko hankacif ɗinta ko audugatta shine firsa mumassaka wanda aka saka mata turaren almiski a fatata haru biha sai ta sake yin tsarki da ita faqalat asma'u asma'u sai ta ce kaifa tatahharu biha ya za ta yi tsarki da wannan auduga mai turaren almiski a jiki ya za ta yi gidiki kala subhanallah sai manzan Allah ya ce tsarki ya tabbata ga Allah a wata ruwaya ma aka ce sai kau da kai ya kalli gefe saboda annabi yana da kunya jama'a ita tana so ne a yi mata bayani keke da keke shi kuma annabi yana jin kunyar faɗin abin da ainihin wato zai faɗa he ce ta na biha ta yi tsarki da ita na ce miki wannan bai isa ba sai na ƙara wani bayani daban faƙalat aisha a wata ruwaya aka ce na aisha sai ta ciyo kwalanta sai ta fusge ta sai suka yi cikin ɗaki ta ce ke da Allah kina so ki matsa manzan Allah baya so ya fito da magana karara ana buƙatar ki ɗauki wannan audugar ki shashafa a gaban ki da cinyoyin ki da duk inda jini ya taba sai ta ce oh to to yanzu ta gane ka san akwai bagwari duk yanda kai bayani in ba ka fito magana karara ba ba zai gane ba ina fata an fahimta sai ka yi bayani dalla dalla wai sannan zai gane ina aka dosa amma ya kamata an an faɗa ma cewa a yi kaza sai ka ce oh oh to na'am na'am na'am na'am sai a ci gaba da bayani amma ka ce sai an yi bayani keke da keke shine na Aisha ta ci kwallata ta shigar da ita daki ta ce ga yadda za a yi an gane magana da kyau ko to shine ka annaha tukhfi zalika na Aisha tana mai kokarin wato bayyana ko boye wannan magana ba ta so ta fito da ita karara ta ce tattabi'ina atharar dami za ki bi duk inda jini ya taba ne sai ki goggoga wannan auduga din a matsayin kin yi tsarki da ita kenan idan kika yi haka jama'a kun fahimci magana to bari mu bayani a jere a jere da za a ji wankan yadda wankan jinin al'ada yake shine idan mace ta ɗebi ruwa da magariya kamar yadda hadisin ya zo amma sai mu ci da sabulu na fata an fahimta sai ta shiga ban ɗaki idan ta shiga ban ɗaki farkon abin da za ta fara yi shine ta karkata ruwan ta wanke hannayenta tukunna ina fata an fahimta ta wanke menene hannayenta idan ta wanke hannayenta sai ta dinga ɗiban ruwan da hannun dama tana zubawa akan hannun hagu tana wanke tsakanin cibiyarta zuwa ina zuwa gwiwarta idan ta wanke wannan to wannan ba zai ɗauke karnin jinin ba ko da kwa ya fitar da launin jinin kuna fahimta da kyau to sai ta sa hannu sai ta danki sabulu haka sai ta mutsuka shi a hannunta ta goga shi ta goga shi yadda zai zamanto idan ta goga zai kumfa kuma zai dan fitar da chemical din sabulun sai ta ajiye sabulun sai ta bi ta goggoga cikin cinyoyinta da gabanta da duk inda ta san jini ya taba ko kuma zai iya tabawa tun daga cibiyarta har zuwa ina gwiwoyinta tana sabawa tana ɗebo ruwa tana zubawa tana wankewa tana ɗaurayewa ina fata an fahimta tana sabawa tana ɗebo ruwa tana zubawa tana ɗaurayewa to idan ta gama wannan ta ji cewa ƙanhin sabulun ya taso a jikinta wankarnin jinin ya ɓace to sai ta koma abu na gaba menene abu na gaba shine sai ta ɗaura alwala irin alwalar sallah kaga a nan kaga yayi kama da wankan me kenan wankan janaba jama'a kun fahimci maganar da kyau ku sai ta ɗaura alwala irin alwalar menene irin alwalar sallah idan ta ɗaura alwala irin alwalar sallah to sa'an nan sai kuma ta ɗebi ruwa sai ta zuba a kayinta to a wankan janaba muka ce ɗiba za a yi da kwarfa ɗaya a zuba a kayi a goggoga ko to a nan tun da wankan jinin al'ada ne bambancinsu za a kwarfa ne da hannu biyu sai a zuba sannan kuma a mutsika kayin sosai ba shashafawa irin na wankan janaba ba ina fata kuna fahimtar magana ta mutsika kayin sosai bayan dama kafin ta shiga dama ta yi ne ta tsefe kayinta ina fata kun fahimta ta mutsika kayin sosai ta wanke shi tas wasu malamai suka ce wasu malamai suka ce idan ta ga wannan da zai wadatar ba to babu laifi shi ma kayin ta taɓo masa sabulu ina fata an fahimta shi ma ta wanke shi domin ta ƙara wanke gashin da tsakiyar can ƙarƙashin kanta tunda datti yana kwantawa a can ƙasa ta wanke saboda dattin wannan ainihin wato gashi ya fita amma suka ce ba lalle ba ne idan ta ga tana buƙatar haka ta yi in ta ga ba buƙata ba lalle ba ne so don haka sai ta mutsuka kayin sosai zuwa wuyanta haka ta tabbatar cewa gashin yawon ku tas to ba yanzu ta yi alwala sannan ta wanke kayinta ba to shikenan sai kuma ta ɗebi ruwa in ta ga dama ta bi tsari na wankan janaba shine ta wanke ɓangaren ina dama sannan ta dawo ta wanke ɓangaren ina hagu na fata an fahimta in ta ga dama daga nan ba sai ta raba jikinta biyu dama daban hagu daban ba sai ta ɗebi ruwa kawai ta ta kuzawa a ina a jikinta tana musukawa ta tabbatar ko ina ya sami menene ya samu ruwa to yanzu ta gama wanka sai abu na ƙarshe shine abin da yanzu muka gama bayani sai ta nemi auduga ko ta nemi hankacin ko wani kyalle mai laushi sai ta samu turaren almiskin nan sai ta ɗan ɗiga shi kaɗan a kai ɗan kaɗan ake sakawa sai ta bi inda ta san jini zai iya taɓawa a jikinta da gabanta har cikin gabanta babu laifi don ta shafa saboda shi wannan turaren magani ne hatta ga ainihin wato gaban 'ya'ya mata saboda haka ta shashafa wannan jini ko ina abin nan wannan turare ko ina ta tabbatar cewa ko ina ya samu shikenan sai ta mayar da auduga sai ta ajiye in a cikin wani kwando ne sai ta rufe ko in a cikin wani roba ne sai ta rufe sai ta tashi ta sa kayanta sai ta fita ta gama wankan jinin al'ada tana fitowa kan shi zaka je tana yi kawai yauwa in ko ba muski akwai substitute za ta iya amfani da wani turare daban amma mun faɗa asibiti ne saboda shi ne annabi ya ambata a hadisi kuma saboda fa'idar da yake da ita na fata kun fahimta da kuma ƙanshi da yake da shi ƙanshi mai daɗi ƙanshin da baya cutarwa saboda haka in ta yi amfani da shi ba laifi in kuma ba wannan halin ta samu wani turarenta mai daɗi ta yi amfani da shi babu laifi samu a ɗan ɗiga shi akan ƙyallon kaɗan haka sai a goggoga a jiki to sai siga ta biyu idan har matar ta ga dama ruwan da za ta yi wannan wankan gaba ɗaya to tana iya ɗiga masa almiskin a ciki na fata an fahimta sai ta yi wankan gaba ɗaya amma banda menene alwala domin ba a alwala da ruwan turare na fata an fahimta sai ta gama sannan sai ta ɗaura alwala daban kun fahimci maganar wasu malaman suka ce a'a hadda alwala za ta yi suka ce domin ai turare ba najasa ba ne ko najasa ne ba nan mun karanta da ko cewa duk abin da ba najasa ba ya halatta a yi amfani da shi ko a yanzu idan tunanin najasa ne yanzu shafawa da ta yi a jiki ta fito tana kanshi ba- watakila in lokacin sallah ne ai za ta yi sallah ko to za ta ce hei ta goge turaren jikinta sannan ta yi sallah ba za ta yi haka ba saboda turaren da yake jikinta ba najasa ba ne sai suka ce to idan an saka turaren aka yi amfani da shi a cikin ruwan har zuwa alwala babu laifi wasu suka ce eh abin da yasa suka ce da laifi shine mun yi magana akan cewa ruwa ana alwala da shi amma idan ɗaya daga cikin abubuwansa guda uku bai mai ba bai jirkice ba da farko akwai launinsa ya zama launinsa bai ɓaci ba na biyu akwai ɗanɗanonsa ya zama ɗanɗanonsa bai jirkice ba na uku akwai menene kamshinsa yadda asalin kamshin ruwan yake to yanzu wannan ruwan da aka sama turare kanshin asalin ruwan ya canja ko bai canja ba ya canja to don haka sai suka ce ba za a yi ba sai su kuma waɗancan suka sake ba da amsa sai suka ce eh cewa da aka yi ruwan kada ya canja kamshi sai idan abin da ya canja masa kanshin najasa ne amma in abin da ya canja masa kanshin ba najasa ba ne don hakan an yi alwala da shi babu laifi kuma ni na fi yarda da wannan magana amma kuma in ce dole ya kayyade da ni ba yawwa in ka ji kai ma ka yarda fa lillahi alhamdu kuna fahimtar maganar da kyau ko so saboda haka suka ce lalle in dai abin da ya canja kanshin ba najasa ba ne wannan babu laifi da izinin Allah a takaice wannan shine siffar yadda ake wankan jinin al'ada kuma yadda aka ji dinnan haka kuma ake yi a wankan jinin menene biki na haihuwa sai dai akwai suma yan wasu bayanai in mun zo kansa za mu dan fitar da su insha Allah ta'ala Allah ya shirye da mu amin summa amin fasaltuhu an ghusl al janaba faqala a ta'khudhu ma ma ma an fatatahharu fatughsilu tuhura yace wasaltuhu an ghusl al janaba kuma na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da wankan janaba faƙala sai annabi ya ce ta akudu ma'an mace za ta ɗebi ruwa ne fata ta haru kun ga anan bai ce wa sidira ta ba sai ce kawai ta ɗebi ruwa saboda wankan janaba shi ba a sa masa wancan fata husinu tuhura anan ma ana so ta kyauta ta tsarkin ta yi shi da kyau ta wanke wannan najasa da wannan ruwan mani da ya taɓa jikinta ko jikinsa au a menene a tab- a tabluga tuhura ko Eh, au tabluga tuhura ko kuma a tubligu tubligu tuhura ta ainihin wato kai makura wajen yin tsarkin tsarkin yayi da kyau thumma tasubbu ala ra'siha sannan sai ta ainihin wato ruwa kuza ruwa akan ta fatadluquhu ta cuccuda shi hatta tabluga shuhuna ra'siha har sai ya ruwan ya isa ina ne ainihin wato can karkashin kayinta thumma tufidu alaiha alma'a sa'annan sai ta kuza ruwa kuma a ainihin wato sauran sassan jikinta wannan hadisi karanta muktasar muslim zaka ainihin wato same shi sai malam yace fa hadhal hadithu to kaga wannan hadisi da muka karanta sarihun fi tafriqi baina ghusl al mar'ati min al hayd wa ghusliha min al janaba a fili yake ya bambance mana yadda mace za ta yi wankan jinin al'ada da kuma yadda za ta yi wankan menene janaba wannan hadisi ya bambance mana ya ce haithu akada ta inda hadisin ya ba da ƙarfi ya jaddada alal ha'id akan mai jinin al'ada an tubaliga fit tadliki shadidi akan cewa in ta zo wankan ta cuccuɗa cuccuɗawa mai menene mai tsanani wattahiri kuma wajen tsarkin ta yi tsarki mai kyau kar ta tsaya wasa malam yu'akkid mithluhu fi ghusliha min janaba irin karfafawa da bai yi ta ba a cikin magana dangane da wankan menene wankan janaba kaga wannan kadai ya isa ya gane ya ganar da mu bambancin da ke tsakanin wankan janaba da wankan me da wankan jinin al'ada kama anna hadisa ummu salama ummi salama kamar yadda hadisin ummu salama an gane ko dalilun ala adami wujubin naqdi fi ghusliha min aljanaba a naqdi min fi ghusliha min aljanaba dalili ne akan cewa ba a wajabta mata sai ta warware me ba kitsonta a wankan me ba a wankan janaba hadisin ummu salama ya bayyana mana haka karanta tahzibus sunan a tahzibus sunan na abi dawud za ka ga ƙarin ainihin wato bayani a libin alƙayyim ta sunan bi abi dawud wa ibn al-qayyim ibn al-qayyim na al-imam ibn al-qayyim al-jawziya za ka ga ainihin wato karin bayani dangane da cewa an ce ta cuccuɗa sosai a wankan jinin al'ada amma ba a ce ta cuccuɗa a wankan a wankan janaba ba sai malam ya ce wal aslu asalin yadda magana take naqadu sha'ari litayaqquni wusulil ma'i ila ma tahtahu ta ainihin wato warware gashin kitsanta saboda a samu tabbatuwar isar ruwa zuwa karkashin kayinta illa annahu ufiya anhu fi gusulil janaba sai dai an yi afuwa akan haka a wankan janaba wato kenan sai wannan ya nuna idan mace za ta yi hakan a wankan janabar ma ba a hana ba amma dai ba a uzura mata cewa dole sai ta yi ba kun gane magana yawwa an yi afuwa a wankan janaba ba sai ta warware kanta ba a litakarrurihi saboda shi wankan janaba ana yawan me maimaita shi ko ba a maimaitawa ana yawan maimaita za ku yi jawabi ma yi yawwa ana yawan maimaita shi ko yawwa tunda kaga a ga wanda Allah ya ba su lafiya a rana ɗaya ma suna iya saduwa da matansu sama da sau ɗaya to kaga misali a ce ka sadu da ita da safe ta warware kitso ta yi me ta yi wanka sannan da daddare ma ka sake dawowa ta yi kitso da rana da daddare ma ka sake saduwa da ita ta sake warware kitso ta yi wanka ai akwai mashaka a ciki ko babu akwai saboda haka shi ba a lizumta cewa dole duk wani wankan janaba sai ta warware kitsonta ba shine abin da malam yake nufi anan jama'a kuna fahimta shine yake cewa litakarrurihi saboda maimaituwarsa wa wuqu'il mashaqqati shadidati fi naqdihi kuma akwai wato wahalarwa mai tsanani a wajen cewa duk wankan janaba sai mace ta warware kitsanta wannan in aka yi haka an matsa mata bi khilafi ghuslil haid saboda sabanin wankan jinin haila fa innahu fi shahri marra domin shi a wata sau daya ake yin sa ko kaga tunda sau ɗaya ne a wata sau ɗaya ta warware kitso don ta wankan ibada kaga ai wannan babu takurawa a ciki ko yawwa tunda kitso na kwalliya ma sukan yi sau biyu ma a sati biyu eh sati ɗaya ne da yin kitso sai ka ji an sake cewa ka kawo kuɗin kitso kace ba satin nan ya wuce aka yi ba ce eh to ai ya dan ɓaci ne za a dan ƙara gyarawa ko baka so a dan ma kwalliya mai gida eh su tsara ka yanzu nan ka fito da kuɗi ka mika musu eh yawwa to kuma kaji in ya jima ma kuma yakan yi wari yana karni hakan nan in ya jima a kayi saboda haka warware shi a sake kitse shi yana da cikin tsafta ma har ilau wannan magana da karhin nan ka karanta wancan littafi da muka faɗa ta hazibus sunan fa'idatun malam yace ga wata ƙarin bayani ga wata fa'ida har ilau ya juzu lizaujaini ya halatta ga mazaje mata mata da miji shine azzaujai an yaghtasila ma'an da su yi wanka guri ɗaya kai gwauro bai ji daɗi ba billahi da wallahi tallahi wannan babunmu ne na masu mata eh ya a dage ko eh ta jikin katanga katangan nan akwai wasu gwauraye da na hango sun san na san su ai an gane ko to ya tuzu lizzaujai an yaga tasila ma'an ya halatta ga mata da mata da miji su yi wanka gaba ɗayansu fi makanin wahidin a guri ɗaya a ban ɗaki ɗaya na fata an fahimta yanzu kullum min ha ila aurati sahibihi annabi ya ce ko malam ya ce kowanne ɗaya daga cikinsu yana kallon al'aurar ɗan uwan shi na fata kun fahimta kowanne ɗaya daga cikinsu yana me yana kallon al'aurar ɗan uwan shi dalilin da ya sa malam ya wannan magana akwai wani hadisi ne rubabbe jama'a hadisin bai inganta ba cewa idan mutum yana kallon al'aurar matar shi zai makanci e wai hadisi ne wai to wannan hadisin bai inganta ba shi yasa malam ya karfafa ya ce kowanne mutum ko kowanne daga cikin matar ko mijin tana kallon al'aurar dan uwan abin nan juna suna kallon al'aurar juna an gane ko kuma wallahi barin gaya muku wanka guri daya tare da mata yana kawo soyayya yauwa ka je ka gwada da Allah ko yau din nan ko gobe da safe in za ka fita ofis an gane ko domin wani lokacin a gurin wankan ma in ƙara sako in tsaya a gane maganar da kyau ko yawwa wani lokaci a garin wankan ma to Allah ya shirye da mu to shine yake cewa li qauli Aisha ta radiyallahu anha saboda maganar da na Aisha Allah ya karawa na na Aisha yadda take cewa kuntu agtasilu ana wa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama na kasance nakan yi wanka ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min ina'in wahidin a cikin daro guda ɗaya a cikin ƙwarya guda ɗaya wa na hannu junubani da ni da shi ɗin duka muna cikin halin janaba sai mu ɗebi ruwa mu wanka tare to ku lura kuma a nan idan wanka ne gaba ɗaya da kai da matarka to ya halatta amma bai halatta ta yi wankan janaba ta rage ruwa kai kuma ka shiga ka yi wanka da sauran ruwan ba نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل annabi ya hana mace ta wanka ta rage ruwa kai mijinta ka je ka yi naka ko mai karancin ruwa a hakura a je a nemo shi jama'a kun fahimci magana ko kuma kai ka gama ka rage ruwa ka je ta higa ita kuma ta yi me ta yi da sauran ruwanka sai annabi ya ce wal yagtarifa jami'an sai dai su dinga kwarfa tare gaba daya kai kana kwarfa kana watsawa ita ma tana kwarfa tana watsa to nan kan an ya halatta amma ka gama ka fita ta shigo ta yi da na sauran ruwanka wannan ka musulunci ya hana to malamai suka yi ta bagana akan meye hikimar hanawar hikimar kawai shine annabi ya hana ba shi ke ba in dai annabi ya hana ba akwai alheri a cikin sa ne babu alheri a cikin duk abin da annabi ya hana duk abin da annabi ya hana shi babu alheri a cikin aikata shi saboda haka mu kawai iya hikimar da muka gano kenan sauran hikimomi malamai su je su yi ta bincike mu wannan ta ishe mu ko ba ta ishe mu ba ta ishe mu an gane ku yawwa tunda mawaki yana cewa a wa khaira umuri dini ma kana sunnatan ko yace wa sharral umuri muhdathatil bada'i yace wa khaira umuri dini ko wa khairu umuri dini mafi alherin al'amuran addini ma kana sunnatan shine abinda sunnar manzon Allah tace ayi yace wa sharral umuri mafi sharri na al'amuran addini kuma al muhdathatil bada'i'u sune wato abubuwan da aka kirkira na menene na bid'o'i ko Allah ya shirye da mu a a sannan al igtisalu al mustahabba al agsalu al mustahabba wato wankokin da aka so a ce musulmi yana yin su su wancan da muka gama magana a kansu wankan janaba wankan biki wankan al'ada na fata an fahimta da kuma wankan menene hmm? islamul kafir musuluntar kafiri ko waɗannan wankoki dukansu menene wanka ne na wajibi a dole ne ba na sunna ba na wajibi ma'ana in suka kama ka dole sai ka yi su jama'a kun bayyanci magana da kyau ko da kuma khurujil mani bilazzatin wankan fitar mani idan mutum ya ji daɗi ta hanyar fitar to duka waɗannan wajibi ne in suka kama mutum dole ya yi su amma wanda za mu lissafo ɗin nan yanzu to su an so a ce an yi su ne amma idan baka yi su ba babu wanda zai matsa maka cewa dole sai ka ne sai ka yi su jama'a kun fahimci magana da kyau ko malam yace al-ightisalu inda kulli jima'in an so a yi wanka a lokacin kowace saduwa asali za ka iya haɗa saduwa uku hudu kai musu wanka nawa ɗaya to amma in ka ware kowace idan kai za ka yi mata wanka to wannan an so haka babu laifi amma idan ka haɗa su duka saduwar da matarka sau biyu a dare ko sau uku sai a na ƙarshe ka je kai wanka to wannan shine na wajibi kuma kan ka yi shi ka sauke amma idan ka wa kanka cewa duk kowace saduwa da kai da matarka za ka yi wanka to wannan yana da kyau za mu ji ma yana da wata ɗar fa'ida kaɗan da annabi ya bayyana a cikinsa an gane yake cewa li hadisi abi rafi'in saboda hadisin abu rafi' أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلة على نسائه من زن الله صلى الله عليه وسلم يا دوافي يا كي ويا غباد ما تنسى سوترا duk sanda annabi ya bi kansu la ilaha illallah wanda karfi sai manzon Allah wata lafiya sai rasulullahi haka ne ko ba haka ba kai ka je ka kwaso uku kuma baka iya abin nan to ka gan ba za ka iya abin nan ba ai gara ai abin nan ai ko saboda in ba abin nan to akwai abin nan wallahi da zai abin nan haka ne ko ba haka ba yawwa to su shi annabi lafiyayye ne ga ƙarfi na annabta don haka matansa su taran nan Allah ya ce masa ma wamra'atun in wahabat nafsaha linnabi in arada nabiyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minina bayan su taran ma idan akwai wata mata da ta zo ta ce tana son ka mun baka dama ka aure ta ina fata akwai in ji magana amma wannan kai kaɗai muka ba wannan damar banda sauran mumini in ji Allah saboda haka wata rana annabi san da ya bi kansu kaf kuma da wannan ne malamai suka ce irin tsarin kwana da yake garuwa akan sauran mutane to baya garuwa akan manzan Allah jama'a kun fahimci magana da kyau ko duk inda annabi ya ga dama sai ya shiga ya kwanta a cikin ɗaki amma tare da haka saboda adalci irin na manzan Allah sanda ya musu rabon kwana tsakaninsu amma fa Allah ya bahi dama duk matar da turji man tasha'u min hunna wa tu'wi ilayka min man tasha Allah ya ce ka bukaci wadda kaga dama daga cikin su ka tunkuda wadda kaga dama wannan mun baka dama annabi ina fata an fahimci magana saboda haka shi annabi an bahi dama qur'ani ya gaya masa cewa duk wacce yake bukatar ta ta zo ta same shi ko ya je ya same ta to amma tare da haka yana musu rabon kwana dan haka wata rana sai ya bi kansu kaf ya shiga ɗakin wannan ya gama da ita ya fita ya shiga ɗakin wannan ya gama da ita ya shiga ɗakin su tara duk sanda manzan Allah ya kewaye kansu ka ji annabi Muhammadu mana Allah ya haɗa mu da darajarsa da kimarsa ya haɗa mu da sha aljanna ya ga tasilu inda hadhihi wa inda hadhihi to duk kuma wacce ya je ya sadu da ita sai ya yi wanka a gurinta sai ya gaban ɗakinta sai ya yi wanka sai kuma ya tafi ɗakin ta gaba ita ma in ya sadu da ita sai ya yi gaban ɗakinta sai ya yi wanka sai ya tafi ta gaba ina fata an fahimta haka annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya bi kansu qala yace fa qultu ya rasulullahi shi marawaicin hadisin abi rafi yace sai na ce wa manzon Allah ala taj'aluhu wahidan ha manzon Allah me yasa baka mai da hi wanka ɗaya ba in ya so dukka bukansu su tara daga ƙarshe sai kai wanka ɗaya za ka wahalar da kanka ƙala sai manzan Allah ya ce haza azka yin haka ya fi tsarki na fata an fahimta wa atyabu kuma ya fi daɗi kun ƙara bayani to na ga kun yi zugum ne kamar ba ku fahimta ba ya fi tsarki kuma ya fi menene ya fi daɗi ka gwada yau ka gwada practice make perfect haka ne ko ba haka ba haka bature yace ba na fata an fahimta yawwa annabi yace hakan ya fi tsarki kuma ya fi daɗi wa atharu kuma ya fi menene tsarki jama'a kun fahimci maganar da kyau ko saboda haka manzon Allah yace wannan shine dalilin da yasa na ainihin wato ya haka wannan hadisi da muka ji yanzu hasanun hadisi ne hasan ya zo a cikin sahihu sunan ibn maja kuma sannan ya zo a cikin sunan abi dauda sannan al-imamu ibn maja shi ma ya fitar da wannan hadisi don haka hadisi ne hasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi haka saboda haka an fi so mutum idan ya sadu da matarsa na farko to in yana nufin ya koma ai mun karanta cewa ana so ma a yi alwala har ila ko banda wankan ma ana so a yi alwala kuma da aka tambayi manzan Allah me dalilin da yasa ake so a yi alwala sai ya ce fa innahu anshatu lil auda hakan ya fi ba da nishadi wajen komawa matarka jama'a kun fahimci magana saboda haka yin tsarki ma'ana wanka ko kuma yin alwala tsakanin saduwa ta farko da ta biyu wannan yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba wajibi bane wannan wankan kwaya ɗaya shine aka wajabta maka wanka na biyu da ake so mutum ya yi shine al-igtisalul mustahaba li kulli salatin wankan mai jinin ciwo akwai bambanci tsakanin jinin al'ada da kuma jinin istihaba alhaibatu wal istihadatu na fata an fahimta to alhaidatu daban ita wannan wankanta wajibi ne dole ne amma al-istihadatu malamai suka ce ba wajibi ba ne amma an fi so a yi shi saboda hijini ne na ciwo kamar yanzu ka yanke ne a reza sai a ce sai ka yi wanka ina fata kun fahimta ko kuma wuka ta yanke ka sai a ce sai ka yi wanka to kwatankwacin jinin istihada kenan ina ganin wannan misalin da zai ganar da kai ma'anar menene jinin istihada in dai ka yadda dan ka yanke da reza wanka bai zama wajibi a kanka ba to ka yadda jinin da ba na al'ada ba na mace baya wajabta mata wanka amma ana so ta yi jama'a kuna fahimta to sai shine to shine sai ke cewa a au littuhuri ko littuhuri wal asri jami'an guslan a zuhur kai sori ko zayun ne ko lizuhuri wal asri jami'an guslan a zahar da la'asar sai a yi musu wanka nawa wanka daya ma'ana idan ta yi wanka da azahar in ta yi sallar la'asar ko da jinin ya ci gaba da zuba to ba za ta sake wanka ba sai bayan ta yi menene la'asar saboda shi wannan jinin baya hada ta me sallah jama'a kun fahimci magana da haka sai ta hada azahar da la'asar sai ta yi musu wanka nawa wanka daya walil maghribi wal isha jami'an ghuslan magriba da isha ma kuma sai ta hada su ta yi musu menene wanka ɗaya ma'ana idan ta wanka da azahar kafin ta azahar ta wanka ta sallan azahar to sannan sai kuma ta sallan la'asar to ba za ta yi sallan magarba ba sai ta sake yin wanka in ta wanka sai ta magarba sai kuma ta sake yin sallar menene isha kun gane maganar da kyau ko to wannan haka ake bukata mai jinin istihada mai jinin ciwo ta yi walil fajri guslan ita kuma sallar asuba sai ta mata menene wanka ɗaya ita ma'ana idan ta yi wanka ta yi magariba ta yi isha to ta ga dama sai ta kwanta abinta ba za ta sake wanka ba sai asuba ta yi ai kira sallan farko sai ta tashi sai ta yi wanka sannan kuma sai ta yi sallar ainihin wato a asuba amma wannan fa kamar yadda muke faɗa ga wanda take da jinin ciwo ne jini na istihada jinin da ya balle jinin family planning jinin wane ne ta je ta yi allura mijinta ma bai yadda ba jini ya balle mata ya ki tsayuwa to shikenan to irin wannan shine aka bata dama ta yi wannan ainihin wato wankan an gane ko amma in wankan jinin al'ada ne to lallai shi wannan ba za ma ta yi wankan ba sai jinin yayi ne ya ɗauke ko ina fata kun fahimci magana to shine li hadisi aishata radiyallahu anha qalat inna umma habibata استحيضت في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة الحديث تغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا جماعة كم فهمتوا مغانا yace me dalilin mu akan cewa mace ta yi wanka daya ga azahar da la'asar ta wanka ɗaya ga magarba da isha ta wanka ɗaya ga sallar asuba idan tana fama da jini na ciwo ba jinin al'ada ba mai dalilin ya ce saboda hadisin aisha allah ya haɗa mu da nan aisha aljanna ta ce inna umma habiba uwar habiba istuhidat ta samu matsala na jinin ciwo fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a zamanin waye zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa amaraha bil ghusl li kulli salatin sai annabi yace mata duk sallah idan ta zo ta yi me ta yi wanka al hadith ya dasa hadisin hadisin yana da tsayi amma sai ta kaita shi anan kuma yace karanta littafin sunani sahihu sunani abi dauda zaka samu wannan ainihin wato ruwaya wa fi riwayatin anha a wata ruwaya kuma daga ita na na aisha din ta ce istuhidat imra'atun ala ahadi rasulillah wata mata ta samu matsala na jinin ciwo a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa umirat sai aka umarce ta ai fa amaraha rasulullahi kenan ko an tu'ajjila al-asra wa tu'akhkhira az-zuhra aka ce ta gaggauto da la'asar ta kuma jinkirtar da azahar shine jam'u maza jam'u ta'khir ko jam'u taqdim wato ta ɗauko al'asar ta kawo ta dab da lokacin menene azhar ma'ana ta bari sai azhar ta ɗan gota amma la'asar kuma bata mai ba bata yi ba sai ta haɗa azhar da mai da la'asar sai ta yi su na fata kun fahimta shine ma'anan ta gaggauto da la'asar ta jinkirtar da azhar jama'a kun fahimci maganar da kyau ko to shine sai ta haɗa su wa taga tasilu lahum abusalan wahidan kuma idan ta zo za ta yi musu wanka guda nawa guda ɗaya ba za ta ce kowace sallah ta mata wanka ba wato akhiral magariba wato ajilal isha sannan ta jinkirta magariba kar ta yi ta da wuri ta gaggauto kuma da me isha kar ta bari sai lokacin ta ya cika tsakanin lokacin magariba da isha sai ta hada magariba da ishan sai ta yi su wata ga tasilu lahum gusulan su ma haita musu wanka guda nawa guda ɗaya wata ga tasilu li salati subhi gusulan sallar asuba kuma haita mata menene wanka guda ɗaya wannan shine dalilinmu na waccar magana da muka faɗa jama'a kun fahimci magana da kyau ko kuma wannan hadisi malam yace karanta sahihu sunan abi dawud dai har ilau da kuma sunan nasa'i zaka samu wannan hadisi a ciki cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa wannan mata cewa ta yi wannan ainihin wato wanka din za mu tashi al-igtisalu ba'd al-ighma wanka idan mutum ya suma ya farfado to an so ka yi wanka jama'a kun fahimci magana kafin kai sallah to za mu yi wannan babin insha Allah ta'ala sati mai zuwa abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya yafe mana hadha huwa ma indana billahi tawfiq subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh akwai takaddun tambaya yanzu zan karanta su insha Allah kowa kira sallah ne kan kafin ko gama ka gama ne wa ina malam bismillah kira sallah kafin su gama sallah